ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masjidu da'awati wal irshad domin ci gaba da karatun littafi na sira khulasatu nurul yaqin karkashin majalisin mu mai taken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine madubin rayuwar musulmi a yau muna 23 ga watan zulqa'da hijira daga makka zuwa madina 1446 da 47 wannan ya daidai da shekarar miladiya 2006 wannan kuma shi ne darasinmu na 12 a karatun wannan littafin a yau za mu tashi addarsu salisu ashar addarsu salisu ashar darasi na goma sha uku asanatun rabi'atu min alhijira wannan darasin za a muna bayanin shekara ta hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ghazwatu bani nadir bayani akan yakin bani nadir malam yace fi sanati rabi'ati min alhijrati a shekara ta hudu ta hijira hadasat ghazwatu bani nadir yaqi na banu nadir ya abuku wa ghazwatu zati riqa da kuma yaqi na zatu riqa wa ghazwatu badrin al-akhirah da kuma yaqin badr na ƙarshe domin yaqin badr guda uku akai akwai ghazwatu badr al-ula akwai gazotu badar al-kubra sai gazotu badar al-akhira amma dukkaninsu gudan na biyun shine aka yi fada a ciki yace walam yakun fiha harbun gaba ɗayan waɗannan yakokin da aka gayi babu wanda aka gwabza illa fi banin nadir sai dai yaki na banin nadir banin nadir qabilatun min yahudi al-madina su banin nadir wata kabila ce daga cikin yahudawan madina kana bainahum kana bainahum wal muslimina uhudun wanda a tsakanin su da musulmi akwai yarjejeniya ta zaman lahiya yu'minu kullun minhum al-akhar kowanne daga cikin su ma'ana tsakanin musulmi da yahuda kowanne yayi alƙawalin zai amintar da dan uwansa lokacin da manzo Allah ya zo madina ya yi yarjejeniya da yahudawa akan zaman lahiya akan manzo Allah ba zai yaƙe su ba ba za su yaƙe shi ba kowa ya ɗauki alkawali akan haka malam yace qadima ilaihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a ba'd ashabi dalilin da yasa kuma yakin ya abu shine manzo Allah ya zo a wajen su tare da wasu sahabbansa fattafaqa jama'atun minhum ala qatlihi sai wasu jama'a daga cikinsu suka yi ittifaqi suka yi yarjejeniya akan kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa'alima ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bidalika sai manzo Allah ya san da haka ana Allah ya bashi labarin cewa wannan mutanen da ka zo wajen su suna shirin kashe ka ne fa kharaja min indihim sai manzo Allah ya huta daga wajen su wa tabi'ahu ashabuhu wasu kuma sahabban shi da suka zo tare suka bi shi ma'ana da suka manzon Allah ya tahi sai suka bi shi daga baya sai ya ce musu ai ga abin da aka gaya mini game da waɗannan mutanen thumma arsala ilaihim ya'muruhum bil khuruj min al bilad bayan wannan sai manzon Allah ya tura zuwa gare su yana umurtar su da su huta daga ƙasa ma'ana su huta daga ƙasar Madina tunda dai sun saba alƙawari na zaman lahiya fa'ata'u sai suka yi biyayya na sun yadda za su huta sun mamtana'u sannan bayan wannan kuma suka ce sun hasa ba za su huta ba abin da ya sa kuma suka ce ba za su yi ta ba munafukai ne suka yi musu alkawali akan cewa za su ba su kariya kakku huta mu za mu ba ku kariya ana gane da kyau ko shine la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la in ukhriju wa la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la in qutiltum lanansurannakum suka ce musu in za a kore ku to za mu ce mu ma za mu huta in kuma aka ce za a yaƙe ku to za mu kama muku yaƙin lokacin da suka ƙihita fa hasarahumur rasulu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kewaye su aka kewaye ganuwarsu gidajensu hatta sa'aluhul khuruja har sai da suka roki manzon Allah a ba su dama sun yadda za su hita su bar garin fa adina lahum sai manzon Allah ya musu izini da su hita wa kharaju bi amwalihim wa nisa'ihim wa auladihim sai suka huta suka bar Madina da dukiyoyinsu da matayensu da kuma 'ya'yansu wa ma yastati'una hamlahu 'ala al-ibli kuma suka kasa da, kuma abin da suke iya doka akan raƙumi na kayayyakin su illa alatal harbi sai dai makaman yaki su makaman yaki an hana su dauki makaman yaki tunda in sun hita suna iya su komo kuma su yi wani ta'addanci as'ila tambayoyi mal ghazawatu allati hadathat fi sanati rabi'ah wani yaƙoƙi ne suka faru a shekara ta hudu ta hijira man banun nazir suwaye banun nazir wasu jama'a ne daga cikin yahudawa ma za fa'alu mai suka aikata sun saba alkawali na zaman lahiya bi ma za a marahumin rasulu sallallahu ala'asallam ba a da hurujihi da mai manzo Allah ya umarce su bayan ya huta ya umarce su da su bar gari ma za fa'ala bihim ba'da zalika mi manzon Allah yayi da su bayan haka ya kewaye su har sai da suka yi da za su bar gari wannan gabar babban darasin da zamu a dauka shine yana daga cikin ɗabi'ar Yahudawa al-ghadr shine saba alkawali da ha'inci da yaudara domin sun yi yarjejeniya da musulmai za su zamna lahiya ba za su yaƙi kowa ba za su cutar da kowa ba amma gashi sun saba alkawalin da suka yi har suna ma kokarin su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sun kirawo manzon Allah ne akan ya musu wani sulhu to ashe lokacin da suka kirawo shi karkashin katangar da ya zamna sun yi me yake da suna magana da wani mutum akan ya hausa man gina ya gangaro ma ya jiho ma manzon Allah wani katon dutse ya taushe shi ya halaka shi to manzo Allah ya zamna karkashin ginar kenan sai Allah ya masa wahayi da cewa ya tashi daga nan fa domin akwai dutse za a gangaro ya taushe shi ya hallaka shi manzo Allah na tashi ya tahiya tai sahabbai suka ga manzo Allah ya jima bai komo sai suka huta suna huta su ganshi a waje sai ya ba su labari sai suka tahi daga can aka shiryo aka ce musu maza su bar gari tunda sun ci amana sun saba alkawari kenan wannan ɗabi'a ce ta Yahudawa har a yanzu wannan zamanin duk yarjejeniyar da aka yi da su ta zaman lahiya ba a jima ba yaƙi-yaƙen nan da ake yi da su da falastini yaƙin da aka yi ta yi shekara nawa ana yarjejeniya ta zaman lahiya sai su su zaɓa da su da iran haka duk wanda za su yi zama da shi a yi yarjejeniya to ba za su cika alkawali ba ɗabi'ar su kenan dama allah ya ce wala ya zalu na yuqatilu na kum hatta ya rudu kum an dinu kum in istata'u ba za su gushe ba suna yaƙar ku yahudawa allah ya kare mu da sharrinsu su الدرس الرابع عشر درسي ناقوم شاهد حوادث wasu daga cikin abubuwan da suka faru a shekara ta hudu ta hijira fi sanatin rabi'ati nazala jibrilu fi ghazawati fi ghazwati dhati riqa bi salati al-khawf a shekara ta hudu ne mala'ika jibril ya sabko a yakin zatul riqa da sallar tsoro me ake ce sallar tsoro ita ce sallar da ake yi lokacin da ake cikin yaƙi ko kuma ake tsoron maƙiya su kawo farmaki wa fi hadhihi al-ghazwati aidan nazalat rukhsatu tayammum kuma a wannan shekarar dai ne sauki da aka yi na taimama ya sabka an san taimama ko me ake ce ma taimama shine at-taharatu bit-turabi ko yin tsarki da ƙasa idan ba a samu mi ba ruwa ko kuma idan ba a iya amfani da ruwan wannan shi ake ce ma taimama at-tayammumu badlul lil wudu'i taimama mai makoci na arwalla kenan a wannan shekarar ce aka sabkar da sauki na taimama wa fi hadhihi sana tuwfiyat zainabu zaujur rasuli sallallahu alaihi wa sallam kuma a wannan shekarar ne a wannan shekarar ne ta hudu zainab matar ma'aikin Allah ta rasu wa abu salama ibnu ammatihi da kuma abu salama abu salama dan yar uwar ma'aifiyar manzon Allah ce yar uwar ma'aifiyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam kenan ku zankin manzon Allah ne shi abu salama alaihi salatu wassalam wa huwa akhuhu min ar-rada'i kuma dan uwan manzon Allah ne na shayarwa ma'ana sun sha nono tare da manzon Allah domin tsara ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mace guda ta shayar da su Zainab ana gane da kyau ko da ita da Khadija su kaɗai ne matan da suka rasu manzo Allah na raye da Zainab da Khadija ana gane da kyau ko shi yasa da manzo Allah ya rasu mata tara ya bari in ka hada da biyun da suka rasu su suka yi nawa yawa sha ɗaya kenan manzo Allah ya rasu ya bar mata tara biyu sun riga shi gidan gaskiya malam yace wa fiha tazawwaja ar-rasul alayhi salatu wassalam ummu salama kuma a wannan shekarar ce manzo Allah ya auri ummu salama matar abu salama wadda a wani darasi da muka gabatar mun kawo takaitaccen tarihin ummu salama da mijinta abu salama da wahalar da suka sha da kuma darasin da ke da kai a rayuwarsu wa fiha wulida al-husayn ibn ali kuma a wannan shekarar ce aka auri aka aihi husayn bin ali wannan kene yake nuna maka hasan da husaini ba mi bane ba ɗan tawaye bane in bu kuma ta ba darasin da ya gabata a cikin shi muka ga an aihiwa shekara ta uku aka aihiwa hasan shi kuma shekara ta hudu aka aihiwa husaini kenan hausa ne ke da wannan al'adar su hausa sun azama tawaye kawai ake sama mi hassan da husaini ya halatta ka samu ɗanka aguna ka sami shi hassan ko ka sami shi husaini kun ba dole ba ne a ihe tawaye sai an samu sami hassan da husaini ba a jima ba wani dan uwa ya turo mini da saƙo wai ɗiya ya samu yana so ya sa musu haruna da musa amma iyaye sun hana wai ai yan tawaye ba a samu suna in ba Hassan da Husaini ba halagar da kyau yayyayi suka kyazu shine ke tambaya ta malam haka ne dan in ba haka bane ni ho sai dai ayi kulikulun kubura ana ganin da kyau ko dan haka ne ni ya sama dan nace baka da laihin komai ana ganin da kyau ko a kenan ana sa kowane irin suna na'am abin da yasa ake ta Hassan da Husaini mafi yawanci dan saboda suna ne masu kama da juna shi yasa akwai littafin da nake da proje ke rubutawa na sabbin sunaye ko bakin sunaye da ba a saba sawa ba akwai bangare da zamu hudda na sunayen tawaye za a iya kawo na'im nu'aym ana gane da kyau ko salma salim in tawaye mace da namiji ne misali akwai sunaye da zamu kawo وفيها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتابة اليهود كما أولنا شكرر تي مرزا الله يؤمر زيد بن ثابت يقوي كتابة اليهود أنا كتابة اليهود أنا أنا نهين يقوي ياران يهوداوة دين إن سنيو تاقو يأي كرنتاوة شيني أن يتعلم كتابة اليهود يقوي rubutun yahudawa kenan yaransu liyaktuba lahu ilaihim dan saboda in manzo Allah ya tashi rika tura sako wajen wajen su shi zaid ya rubuta wa yaqra lahu ma yaktubuna lahu kuma in su yahudawan sun turo sako da yaransu shi zaid ya rika karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sakon as'ila tambayoyi mata nazala jibrilu bi salatil khawfi yoshi jibril ya sabko da sallan tsoro shekara ta hudu wa mata nazalat rukhsatu tayammum yaushe ne kuma sauki na taimama ya sabka shi ma dai shekara ta hudu man tuwfiya fi sanati rabi'a wa ya rasu a shekara ta hudu a yau ummu salama a abu salama dai ko dawa kuma da zainab ko na biman tazawwaja rasulu sallallahu alaihi wasallam dawa manzon Allah ya aure bayan rasuwar zainab ummu salama man wulida fi hadhihi sana wa aka aiha a wannan shekarar husaini ko bimaza amara rasulu sallallahu alaihi wasallam zaid ibn thabit bimanzon Allah ya umurci zaid ibn thabit yawa yaje an ya ta'allama kitabatal yahudi ko kuma lugatal yahudi ya koyi yaren yahudawa darasin da zamu doka a wannan gabar shine jawazu ta'allumi lugatal yahud halaccin koyon yare na yahudawa ko kahurai halaccin koyon yare na yahudawa ko kahurai kina ina yan boko haram ga manzon Allah ya sa wani ya koyi mi ya koyi ya koyi yaren yahudawa ana gane da yahu to wannan kenan dai yana nuna musulunci baya haramta ka ka koyi kowane irin yare ne a cikin sahabban manzon Allah akwai wanda suka iya yare biyu akwai wanda suka iya yare uku misali Salmanul Farisi yare da yawa ya iya asali ma ɗan magana laraba suna cewa man ta'allama lugata qaumin amina min makrihim duk wanda ya koyi yaren wasu to ya amintu daga makircinsu idan aka samu wasu musulmai sun iya faransanci sun iya ingilishi duk wani shubuha da, turawa za su iya bijirowa wanda suka iyakin nan za su yi mai wanda suka iyakin nan za su iya su je su binciko wannan shubuhin su yi bayani ga musulmai kuma su yi raddi a kai a takaice dai koyon yare yana da muhimmanci me amfanin kana cikin zabar ma ka ce ba za ku koyi zarwanci ba me amfanin kana zama tare da hausawa ka ce ba za ku koyi hausa ba za ku koyi hausa ba ko kana tare da hillani ko bare bare ka ce ba za ku koya ba in ba koya ba kai kuma kanka asara kana zama sai a yi ta gigararka ko dan ka a yi gigararka ai ya kamata ka koya ko ana ana ganin da kyau ko akwai ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa بقدر لغة الملء يكثر نفس نفعه وتلك له عند الملمة أعوان فبادر إلى حفظ اللغات مسارعا فكل لسان في الحقيقة إنسان يتي بقدر لغات المرء يكثر نفعه وتلك له عند الملمات أعوان ya ce daidai gwargwadon adadin yaran da ka iya daidai gwargwadon amfanin da za ka ma al'umma ya ce fa badir ila haifsun lugati musari'a fa kullu lisanin fil haƙiƙati insanu ya ce ka yi ƙoƙarin koyon kowane irin yare ka samu dama ya ce domin duk yare in ka iya to kawo a matsayin mutum guda kake idan ka iya yare biyar a matsayin mutum nawa kake mutum biyar don kowanne za ka iya bayani kuma ami kuma a gane idan ka iya yare uku to a matsayin mutum uku kake idan yare guda ka iya a matsayin me kake guda kake ana gan da kyau ko wannan shine kenan kenan koyon yare yana da amfani khulasatu sanatin rabi'a takaitawan abinda ya faru a shekara ta hudu ta hijira fi sanatin rabi'ati a shekara ta hudu hadathat ghazwatu bani nadir yaqi na bani nadir ya abku wanda kabilatan min al-yahudi su banin nadir wasu kabila ce daga yahudawa khanul uhuda da suka saba alkawali fa hasarahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kewaye ya kewaye su wa akhrajahum min al-madina ya hutar da su daga madina wa fiha hadathat ghazwatu dhati ar-riqa kuma a wannan shekarar ne yaki na zatu riqa ya afku wa lam yakun fiha harbun sai dai ba a yaki a cikin wannan ba a gwabza ba a cikin wannan yakin bal fiha nazalat salatul khawfi kuma a cikin wannan shekarar ne sallar tsoro ta sabka wa rukhsatut tayammum da sauki na taimama wa fiha hadathat ghazwatu badrin al-akhirah a wannan shekarar ne yakin badr na karshe ya afku wa lam yakun fiha harbun sai dai ba a yaki ba a gwabza ba a cikin yakin wa fiha tuwfiyat zainabu zawjur rasuli sallallahu alaihi wasallam kuma a wannan shekarar ce matar ma'aikin Allah ta rasu Zainab wa fiha tuwfiya Abu Salama a wannan shekarar Abu Salama ya rasu ibnu ammihi ibnu ammatin rasuli ‘yar ammin manzon Allah wa akuhu minar rada'i kuma ɗan uwan shi na shayarwa wa fiha wulida al-husayn kuma a wannan shekarar aka aihi al-husayn wa tazawwaja ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ummu salama a wannan shekarar manzo Allah ya auri ummu salama wa fiha amara zaid ibn thabit an yata'allama kitabat al-yahud kuma a wannan shekarar ne manzo Allah ya umarci zaid ibn thabit ya koyi yaran yahudawa ad-dars al-khamis ashar darasi na 15 as-sanatu al-khamisa min al-hijra wannan darasin zai muna bayanin shekara ta biyar ta hijira a can shekara ta nawa muka yi shekara ta nawa ta hudu yanzu shekara ta biyar kenan ghazwatu dumatil jandal za mu ga bayanin yakin dumatul jandal wa ghazwatu banil mustaliq da kuma yakin banil mustaliq asbabu islami banil mustaliq da kuma bayanin sabubban da suka jayo musuluntar banil mustalik fi sanati alkhamisati min alhijra a shekara ta biyar ta hijira hadasat ghazwatu dumatil jandal yakin dumatul jandal ya abku walam yahduth fiha harbun sai dai ba a gwabza fada a ciki ba li'annahu haraba man fiha domin mutanen da ke a wurin sun mai yake da suna sun tsere da suka ji labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da mayaka wa taraku mashiyatahum suka bar dabbobinsu fa ganima hal muslimuna sai musulmi suka ci ganimar wannan dabbobin da suka bari a dumatul jandal wasu mutane ne da suke a bisa kan hanyar madina da sham wani ƙauye ne da yake a bisa kan hanyar to mutanen garin sun shahara da tare mutane akan hanya idan mutane sun biyo akan hanya za su je kasuwanci sai su tare su su amshe musu dukiya su hallaka su haka suke yi ana gane da kyau ko kun babu ruwansu da musulmi ko ba musulmi ba to shine sai manzon Allah ya shirya aje akai akai yaki a fadattake su domin 'yan ta'adda abin da ya dace da su a kowane lokaci shine ame a tarwatsa su to kun ga duk da ba musulmi kawai suke yaƙa ba amma manzo Allah dan cutarwar da suke dan 'yan ta'adda ne manzo Allah ya je wannan yake nuna mana ashe yaƙin da manzo Allah yake ba wai dan saboda duniya bane ana yaƙi ne dan saboda maslaha dan saboda a yada zaman lahiya a yada salama ame a ban ƙasa wa'annan mutanen da suka ji labarin zakuwar manzo Allah sai suka watse suka yi cikin duwatsu aka samu ganimar dabbobin da suka bari wa fiha hadathat ghazwatu bani al-mustaliq kuma a wannan shekarar ne yakin bani al-mustaliq ya afku alladina tajamma'u li muharabati al-muslimina wanda wannan mutanen bani al-mustaliq sun tattaru dan yakar musulmai to da manzo Allah ya ji labari kharaja ilaihim ar-rasul manzo Allah ya huta zuwa gare su bi jami'in kathirin da jam'i da yawa na sahabbai fa asabahum sai manzo Allah ya isko su ya yaƙe su wa taba almuslimuna nisa'ahum sai musulmai suka kamo matayensu wa rijalahum da wasu daga cikin mazajensu da aka kama bayan sauran sun tsere wa zurriyatahum da kuma ƴaƴansu ƙanana wa amwalahum da dukiyoyinsu wa qatalu minhum asharatan suka kashe mutum goma daga ciki waɗanda suka kawo farmaki wa asaruhum jami'ahum gaba ɗayansu kuma aka kama su ana gane da kyau ko idan su waɗannan mutanen sun shirya suna cikin shirin su kama manzon Allah farmaki ne a Madina da manzon Allah ya ji labari sai me yake da suna ya tinkare su ana gane da kyau ko ɗan magana suka ce ka kashe macucinka kamin ya kashe ka kashe matucinka kamin ya kashe ka to shine aka je aka fasattake su aka kamo su aka aka kamo dukiyunsu gaba daya wa kana min al-asra yana daga cikin wanda aka kamo a wannan yakin barratu wata mata da ake ce ma barra bintu ra'isihim wadda diyar shugaban mutanen ce fatazawwajaha ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya aure ta wa tammaha juwairiya sai ya sake mata suna ya sanya mata sunan juwairiya ana gan da ke ko falamma sami'a banul mustaliq bidalika lokacin da mutanen banil mustaliq suka ji labarin cewa ai manzon Allah ya auri diyar shugaban su aslamu jami'uhum sai gaba ɗayan su suka musulunta wasaru lil muslimina sai suka kasance ga musulmai ma'ana wasaru lil muslimina ba'da an kanu a'da ai wasarul muslimina kuskure ne na tiba'a sai suka kasance musulmai bayan sun kasance makiya na musulmai ana gane da kyau ko wannan matar da manzo Allah ya aura barra diyar shugaban na mutanen da aka yaka manzo Allah ya aure ta ne da shawarar Abubakar Abubakar ba manzo Allah shawara akwai ɗiyar sarkin mutanen nan kuma ɗaya daga cikin sahabbai shi ya same ta wanda ina ganin da ka aure ta mai yiwa dalilin wannan a samu wani alkhairi sai manzo Allah ya amso ta ya aure ta ya yantar da ita ya aure ta ana gane da kiku tunda sai da manzo Allah ya ba ta zaɓi ya ce mata zan ba ki zaɓi guda biyu imma ki musulunta in yantar da ki ana gan da ke ko ki tahiyyaki ko kuma ki musulunta in yantar da ke in aure ki sai da ce to shi dai musuluncin ko ba za ka yantar da ni ba dama ni musuluncin ya kwanta mini a rayuwa zan shiga musulunci ko da ba za ka aure ni ba zancen kuma in koma a gida ce wannan bai taso ba in zamna da kai shi min alkhairi da in koma a wajen iyaye na ana gani da kyau to haka ko akai manzo Allah ya aure ta ko da danginta suka ji labarin manzo Allah ya aure ta sai suka yi farin ciki da wannan dan manzo Allah ya kyau domin ita baiwa ce domin duk wanda aka kama a yaki asali bawa ne to kenan tunda har manzo Allah zai yantar da diyar shugaban su kuma ya aure ta ya nuna yami ya girmama su to shi yasa su kuma gaba ɗaya suka musulunta lalle wannan mutanen ashe ba sharri bane a cikin zuciyarsu alkhairi ne kuma dama mun muka tabo su shi yasa suka mi suka kawo mana farmaki ana gane da kyau ko na bayan wannan kuma lokacin da bari mu ida sai mu kawo bayanin as'ila tambayoyi mata hadasat ghazwatu dumatil jandal yaushe ne yakin dumatil jandal ya afku shekara ta nawa ta biyar mata hadasa ta zazzotu banil mustalik yaushe ne yakin banil mustalik ya wadu ya abuku shi ma dai nafsu sana hal asabahumur rasulu manzo Allah ya same su eh ya same su biman tazawwaja min asrahum wa ya aura daga cikin wanda aka kamo barra ko ya zama ta suna juwairiya ma za fa'ala banul mustalif mi banin mustalif suka yi da suka ji labarin auren manzo Allah da juwairiya yawwa ba da an sami'u bi zalika ai ma za fa'ala banul mustalif ba da an sami'u bi zalika wannan darasin da zamu doka a wannan gabar shine yana daga cikin manufa ta aure a musulunci shine sada zumunta shi sa hausa suna da wani karin magana suka ce aure mai hada zumuntar nesa aure mai hada zumuntar nesa kai kana bahaushe sai ka aure ba zabar ma daga wannan lokacin kun samu zumunta da mi da mi da zabar mawa ana gani da ke ku kana nan ya mai sai ka aure wata mata daga zandar daga damagar daga wannan lokacin kun hada sun kun hada wantaka da mi mutanen da magarawa wannan shi yana daga cikin manuwa ta aure shi yasa baya daga cikin hikima wai iwaye su ce in ɗiyansu za su aure dole sai na gida za su aure to in kuka yi haka danginku ba za su mi ba ba za su yaɓu ba ba za su yaɓu ba yanzu bari in ba ku misali a cikin danginmu muna da diyawa wanda yayunmu suka auri wasu wasu mutane a wasu garuruwa na daban wanda da yawa in mun je irin wannan garuruwan a gidajen nasu a gidajen mazansu ƴan uwan mazansu muke mi muke sabka da ba su auri wa'annan mazajen na wasu garuruwa ba in mun shi mun samu musabka ba su mun samu musabka shi ne wannan kina daga cikin hikima ta aure ka aure na nesa don me don zumunta ta me don zumunta ta ƙaru ya tabbata ma kuma a labarin lokacin da manzon Allah ya auri wannan matar sahabbai gaba ɗayansu sai suka ‘yantar da bayon da aka kamo dangin wannan matar banin mustalif suka ce ai bai dace a ce ba surukan manzon Allah suna bauta a ƙarƙashinmu ana gani da ke ku tun da manzon Allah ya auri ‘yar uwarsu kenan yanzu su surukan manzon Allah ne sai suka ‘yantar da gaba ɗayansu to kun ga alkhairin da auren ya me auren ya shayo shi yasa 'yan siyasa sun yi kuwa wannan dabara mafi yawanci 'yan siyasa za ka ga ba sa auren mafi yawanci wata ƙabila suke auro ko kuma na wata gari in ka ɗauki misalin hamma amadu yana da mata 'yan tawa alamkan da ke ku in ka ɗauki misalin muhammadu iso sai ya shi shi hajji fa ya tsallaka ba ya gingimo ya zo talabiri ya gingima a shakanin da ke ku to wannan shi ne kenan to duk wannan misali ne kuma za ka gani kowace kuma tana taimaka a wajen me yanzu yan difa za su zaɓi muhammadu isu dalilin wa dalilin masu shi yan kaza za su zaɓi kaza dalilin me dalilin masu haka ne to wannan shi ne kenan malam ya ce a darsu sadisu ashara darasi na goma sha shidda hadisul ifki labari na ƙyarƙyaren ƙarya al'if shi ne ƙyarƙyaren ƙarya ana nuhin labarin ƙyarƙyaren ƙaryar da aka ma aisha radiyallahu anha na cewa ta yi zina wani iyazu billah khara jama'ar rasul sallallahu alaihi wasallama min nisa'ihi fi ghazwati bani al-mustalik manzon Allah ya huta tare da matayensa a yaƙi na banin mustalik a sayyidatu aisha wa ummu salama ya je da matansa guda biyu aisha da ummu salama wa fi asna'ir ruju'il jaish kuma akan hanya ta komowar runduna ta yaƙin madati sayyidatu aisha liqada'i hajatiha aisha ta tahi a cikin daji don ta biya bukatarta da an ce biyan bukada'ul haja ana nuhin zuwa yin hutsari ko kashi haka kenan ana cikin tahiya ne sai aka tsaya a huta sai aisha ta ɗan kewaya ta biya bukatarta ta komo walan ma'adat iftakadat iqdaha lokacin da ta komo tana komowa kuma sai ta ga ashe ta yaddo shine iftakadat ta yaddo ya ake ce mata sarƙata ta wuya faraja a tabhatu anha sai ta koma tana neman wannan sarƙar wa ba'da an wajadatu lokacin da ta ga wannan sarƙar tata raja'at sai ta komo fara'atil jaisha kad taqaddamaha sai ta ga ashe wannan rundunonin har sun tafi su mutane sun tafi su ana ganin da ke ku su bu su san da Aisha bata mi ba bata dawo ba domin kowace mata a lokacin tana da abin da ake ma haudigi ana gani da ke ko wata irin runwa ce da ake ma mace ta shiga don su a lokacin suna suturta mata sosai in aka mata haudigi ciki take baka ma sanin mutum na ciki to da da waɗanda za su ɗauki haudigin su tai da shi suka zo bayan da ke ɗauke da haudigin su suna zuwa kawai sai suka ɗoka ba tsaya dibi ba tana ciki ko ba ta ciki don su tsammanin su tana mai tana ciki kawai sai suka ɗoka suka tafi ashe ba ta ciki fagalaba kidan tana zuwa da bata gansu ba sai ta tsaya kashin wata inuwa ta zamna fagalaba ainaha annawmu fanamat fi tariqi sai kwana ya rinjaye ta sai ta yi kwana a bisa kan hanya wa kana safwan ibn al-mu'attal yasiru wara al-jaysh kuma safwan ya kasance yana tahiya bayan runduna ya tafakkadu da'i'a don neman abin da aka yadda ana gane da kyau ku a yadda ake tsara tahiya ta yaƙi ta runduna shine kowace runduna ana barin wani baya wanda shi zai zo ne daga baya ana gani da kyau ku ba sun kuna gani da kyau ba in za a tashi shi za a bar shi gida sai an yi misalin awa biyu sannan shi sai ya bi bayansu duk inda suka tsaya kamin su tashi duk inda suka tsaya suka tashi shi wannan mutumin in ya biyo zai duba ya gani akwai wani abu da aka yadda ya me ya biya da shi ya ɗauka domin duk inda aka yada zango ana iya ayi wasu bukatu wani ya manta wani abu to shi in ya biyo sai ya bi sai ya duka to a wannan yakin safwan shi aka sa wannan aikin sa kenan to safwan ya biyo baya ana gan da kyau ko ya tafaqqadu da'i'a dan dubin abinda za a iya a yadda falamma wasala indaha lokacin da ya isa a wajen Aisha wa ra'aha tai ya ganta arafaha sai ya gane da ashi Aisha ce fa'anaka rahilatahu sai ya kwantar da taguwarsa wa arkabaha ya ce mata ta hau a bisa kan taguwar shi ya taida ita shi a bisa kan raƙumi yake yanzu da ya ganta sai ya sabka da guri su kan raƙumin ya ce ta hau sai yanzu kuma jan raƙumin suka tahi min gairi an ya takallama bi kalima ba tare da sun yi wata magana ba a riwayar ko da ya ganta sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta halka sai ya kwantar da taguwarsa ya mata ishara bismillah sai ta hau shikenan ya tafi ya jara kuma suka tafi kinan ba tare da ma sun yi wata mi ba wata hira sun matara ya kudur rahila sai ya ji yana jan taguwar hatta lahika bil jaishi har sai da ya haɗu da mutanen da suka bar su suka tsere mata fattahamuha bi safwana sai wasu suka ji zargi aisha da safwan cewa aisha ai ta yi lalata da safwan akan hanya wal iyazu billah wata walla kibral ifki abdullahi bin ubay kuma wanda ya jagoranci wannan kyarkyaren karyar da yada labarin shine abdullahi bin ubay ra'isul munafiqina shugaban munafukai na madina وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بين مصدق ومكذب من ذا الله a wannan lokacin bai karyata ba bai kuma gaskata ba in ya karyata za a cewa ai dan tana matar shi ce dama an ce ya son tahiye da kowa ko lahinta ma bai bincike kawai cewa ya karya ne kuma bai gaskata ba ana gane da kyau ko lima ushi'a anha bai karyata bai gaskata ba abinda ake yadawa a kanta hatta nazalat ayatu bara'atiha bi surati nur har sai da aya wadda take nuna barrantar ta ta sabka a cikin suratul nur ma'ana sai da Allah da kanshi ana ga dake ku don babu wanda zai iya tabbatar da ƙarya ce ko gaskiya in ba su ba su kuma mai laihi bai cika mi ba bai cika bayyana mi ba laihin shi ko tunda shi al'amari na zina dole ne sai da shaida to babu shaida shi yasa Aisha da aka da manzon Allah ya zo ya tambaye ta ki gaya mini gaskiya wai abin da ake zargin ki zargin ki haka ne kawai sai ta hushe da kuka tace ni ba abin da zan ce maka amma Allah zai barrantar da ni dan duk abin da zan cewa banza ne amma Allah zai barrantar da ni kuma haka ko akai Allah ya saukar da sura sukutum dan saboda mi dan saboda bayanin cewa ƙarya ne ana gani da kyau ko shine a cikin suratul mikir suna suratul nur daga cikin gaube Allah ta innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum wannan shine kenan a fa fariha ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam da aya ta sabko ta nuna ƙarya ce sai manzo Allah ya farin ciki wa basharaha bi bara'atiha ya mata bisharar cewa albishirinki Allah ya wanke ki daga laihin da ake zarginki wa amara bi jaldi man sarraha bil ifki 80 jalda sai ya umurci abulale wa'inda karara suka hito suna gayin cewa tayi zina abulale su da bulala guda 80 wannan hukunci ne na Allah ba manzo Allah bane yami ya dauki hukuncin Allah ya ce innal ladina yarmuna al muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda idan mutum yayi zargi wata mata ko ya zargi wani da zina bai kawo dalili guda hudu ba to za a bi shi bulala guda nawa bulala 80 ana gan da kyau ko wa kanu salasatan wa'inda suka yi ta yada abun guda uku ne hamnatu bintu jahash hamna yar jahash wa mistahu bin usasa da mistah ɗan usasa wa hassa nubnu sabitin da kuma hassan bin sabit wannan mutanen guda uku su suka yi ta yawo na yada wannan abun amma dai gaba ɗayansu daga baya sun yi nadama su roƙi gafarar Allah da haka ba za a zarge su da wannan lahin batun da sun mi atta'ib min az-zambi kaman la zambala duk wanda ya tuba daga lahin da ya to kawai ma bai yi shi bane ana gane da kyau ko kenan bai kamata ba wani yazo yana zargin su da wannan maganar domin sun tuba dan lafiya ce ta kama su as'ila tambayi mata kharaja ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a nisa'ihi yoshe ne manzon Allah ya huta tare da matayensa fi ghazwati bani al-mustaliq a shekara ta nawa ta biyar limadha ta'akhkharat aisha 'an al-jaysh me yasa aisha ta bar jama'ar da suke tare da ita zuwa biyan bukata ko ko kuma neman sarkata da tabace man awsalaha ila al-jaysh wa ya sadata da waɗanda suka barta safwan ko bimadha tahamuhuma bimada tahamuha da mi suka zargi Aisha da jinawal iyadu billah har yanzu in shi'a haka suke zargin Aisha shine in suna fareti in suna zanga zanga sai su sama kariya hijabi suna jihurta da nihin cewa wace ce wai Aisha ce subhanallah ba sunan da suke kyama kamar sunan Aisha da Abubakar da Umar kuma su ne masoya manzon Allah na sawun gaba an tambayi manzo Allah wa kai so ana gane da kyau ko sai ce Aisha aka ce masa a cikin maza sai ce Abuha ma'aikinta har yanzu dai waje waje ake so Aisha ce to wanda shi ne kenan hal kana ar-rasul musaddiqan lima ushiya an hamman zan Allah ya gaskata abinda aka yada akanta bai gaskata ba kun bai mi ba bai karyata ba ma fa'alar rasulu sallallahu ba'da bara'atiha mi manzon Allah yi lokacin da Allah ya sabko aya ta barantarta ya zo yana mata mi albishir ko kuma yana farin ciki dama abin da yake zato game da ita kenan darasin da zamu doka a wannan gabar shine ihtimamul islam bil ird yanda musulunci ya kula da mutunci musulunci yana kula da mutunci da yawa daga cikin laihuka musulunci ya haramta su ne don me don suna taɓa me suna taɓa mutunci shi yasa yana daga cikin al-mekin suna al-makasidu al-khamsa al-shari'iyya abubuwa guda biyar manohi guda biyar da musulunci yake karewa daga cikinsu akwai me akwai al-irt shine mutunci don kare mutunci ne musulunci ya haramta jina dan in kai zina ka zubda mutuncinka wadda kai da ita ma kame ka zubda mata mutunci dan kare mutunci ne musulunci ya hana me zagi dan in ka zage mutun kame ka ci mutuncinsa dan kare mutunci ne musulunci ya haramta ƙarya dan kare mutunci ne musulunci ya hana ka zargi wani da me ka zargi wani da me da da zina shi ya sama aka sa doka mai tsanani akan me akan wanda zai zargi wani kusan baya doka kusan hukuncinsa baya da bambanci da abu kadan ne bambanta shi da wanda yayi zinan ma yanzu saurayi wanda bai aure ba in yayi zina me hukuncin sa bulala 100 ana ga da kyau to shi kuma wannan zargi ne bulala shi kuma wannan zabe shi 80 ban yayi bambanci bulala 20 ana gane da kyau ko to kaga kuma ma wancan shi da yake ya dan shi ma dadi dadi ko to kai kuma ba abin da ka sha sai me sai wahala a takaice dai musulunci ya kula da mutunci sosai shi yasa mutum ana so ya kare mutuncinsa yan magana suka ce mutunci madara ne idan ya zube baya kwasuwa da mutuncinka ya zube shikenan baya kwasuwa ana gane da kyau ko shi yasa ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa idza rumta an tahya sa'idan min ar-rada وعمرك موصول وعرضك سين فلا ينطقن منك اللسان بسوءة فكلك سوءات وللناس ألسن وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن يتي إن كان سوء ككبوت الدى الدينك كان سوء ككبوت الدى متنشنك يتي تو ككامي ككامي باكنك با أبن لكي جايو زبي والمتنشي كوامي كوار باكي da kayi ƙarya sai me sai mutunci ya zube da ka zage wani shi ma sai ya me ya zage ka sai mutunci ya mi sai mutunci ya zube wanda shi ne kenan shi ya zai ce ka kame bakinka in ka kame bakinka to mutuncinka zai shi yasa mutum mai yawan magana za ka gaba da daraja ami a yi don mutane don suka ce man kafura kalamuhu kafurat kazibu duk wanda ya yawaita magana to kare shi za ta yawaita ana gani da ke ku to Allah ya kare mu daga zuba daga zubewar mutunci ya kare mu da mutuncin mu eh eh ana ta yada shi ma kaga babban laifi ne Allah ya ce innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha fil ladina amanu wa'inda suke yada alfasha a cikin mutane Allah madaukin sarki ya musu alƙawari na azaba gagaruma a lahira yada alfasha ba ma wai ka yi alfasha ba ka yada ta to wannan abin da ake ta yadawa na wannan matar shi ma yada alfasha ne lahi ne mai girma ana ganin da kyau ku lahi ne mai girma Allah ya kare mu to kaga ba abin da yake ja wannan kamar rizu sosiyokin nan yanzu da babu rizu sosiyo da dan Allah wannan abin da aka yi Kano ne aka shi ko ina ne ma ina ne aka yi abin Kaduna ne ko to yanzu daga yanzu da babu rizo sosai da Allah akwai wanda zai ji wannan labari ba cikin ɗan lokaci wani ma wanda aka nuna ma bai da labari amma kai da annan niyyar kana da kaga daga cikin shirin rizo sosai kin nan kenan Allah ya kare mu ad-darsu sabiu ashar darasi na 17 ghazwatul khandaq yaƙin khandaku yaƙin gololo ana gan da jago al-khandaq shine rame ko gota da za a yi في السنة الخامسة حدثت غزوة الخندق الشكرة تبير تهجرة ياكن خندق ياهر وتسمى بالأحزاب أيضا أنا تيمشكما ياكن غزوة الأحزاب wanda akan shi aka sabko sura musu kutum don bayanin abubuwan da sauraro a ciki yaƙi ne wanda ya tada hankali sosai da musulmai kinan ana ce mishi kuma gazwatul ahzab al ahzab su ne rundunoni ma'ana jama'a daban-daban su taru don kawo farmaki na yaƙi kuma ana ce mishi yaƙin rundunoni ne li'anna kasiran min qaba'ilil arabi wal yahudi domin da yawa daga cikin ƙabiloli na larabawa da yahudawa ijtama'u sun tattaru sun hahaɗu li muharabatil musulmi don yaƙar musulmai wa hasarul madina sai suka kewaye madina wa kana adaduhum ashrata alafi rajulin kuma adadinsu ya kai mutum dubu goma a lokacin da mutane ba su da yawa dubu goma garuruwa ne tun da sai ka isko gari wanda bai wuce mutum ɗari kaza ne ke ciki ka isko gari ana cewa babban gari ne amma bai wuce mutum dubu ne ke ciki to mutum dubu ɗari suka zo suka kewaye madina yar'asuhum abu sufiyana bin harbin wanda ke jagorantarsu shine Abu Sufyan bin Harb ana gane da kyau ko fa hafara annabi sallallahu alaihi wasallam hawla almadinati madinati khandaqan sai manzon Allah yayi rami a kewayen Madina wani katar rami bi isharati Salman al-Farisi da shawaran Salman al-Farisi khawfan min al-hujumi dan saboda tsoron kawo farmaki kun gane yadda abin yake da manzo Allah ya ji labarin larabawa da yahudawa sun hada baki sun tunkaro madina su dubu goma za su zo su isko su a cikin madina ana gan da kyau to na farko su manzon Allah a lokacin ba su da makaman yaki kuma sannan adadin nasu bai kai adadin da za su emi ba ƙalubalantarsu kuma matsalar gashi za su isko su a cikin mi a cikin garinsu wannan shine babban hatsari aka ce sarkin yawa ya yi sarkin ƙari to ga su su ba su da yawan kuma sannan ba su da ƙarhin don ba su da mi makamai na ƙalubalantarsu sai manzon Allah ya tara sahabbai ya za a yi ya shawarce su sai salman ya ba da shawara ya ce mu a wajen mu farisa idan aka kawo magari farmaki muna yin ƙatar rami a hanyar da muka san mutanen za su shigowa ko kuma kewaye garin da rami wanda ba za su iya shigowa a cikin garin ba kenan sai zaman to ba shiga ba wuta sai manzo Allah ya ce to haka za a yi to madinan ba gaba ɗayan madina ba ne aka kewaye da rami aka kewaye da ramu a'a kun san garin madina gari ne mai duwatsu kenan ba kowace hanya ba ce ake iya shigowa ina a madina sai wasu hanyoyi wanda babu duwatsu to wa'annan hanyoyin su ne duk aka bi aka ne aka yi katun ramu ta yadda ba za su iya shigowa ba kenan inda babu rami dutse ba zai iya bari ba a ne a tsallako ana gane da kyau ko sai aka yi katar rami wastamarra al-hisaru 15 yawman sai wannan kewayewa ma'ana mushirikan kahoran suna zuwa su shigo madina suka isko kattar ramu sai suka yi tsatsaye da niyan sun tsaya ne har zuwa lokacin da yunwa za ta kai ma mutanen madina su biɗi me su biɗi abinci ko to zaman da suka yi kenan suka ce sai mun ga kul'uwar daka suka kewaye madina 15 yawman kwana goma sha biyar ila an tafarrakat kalimatul ahzab har zuwa lokacin da suka samu sabani ma'ana su mayakan suka samu me suka samu sabani kuma dalilin samun sabanin nasu ɗaya daga cikin wanda ya zo a wajen yakin ana ce mishi nu'aym bin mas'ud nu'aym bin mas'ud ana gane da kyau ko shi ya musulunta sai ya ɓoye musuluncin nasa aka zo yakin tare da shi ba wanda ya san ya musulunta ya zo an zo yaƙi tare da shi kuma da sunan ya musulunta yanzu cikin wannan zaman da ake yi sai ya shi washen yahudawa ya ce musu larabawa ha in suka in aka yi yaƙi aka ƙare tahiyar su za su yi su koma garuruwansu ko kuma a madina kuke tare da musulman nan in sun tahiyar su ha wa'inda suka yi sura na musulman ba za su iya hana muku zama a gari za su iya yakin ku kuna ganin ya dace ku ku kama musu su yi yaki kuma su tai su barku da musulman na a cikin madina kuma na ma suna cewa da an kare yakin nan tafiye su za su yi ana gani da kyau ku sai suka fara eh hoina da gaskiya eh an kare yakin nan dai mu za a bar mu madina tunda madina ne garin mu yake gidajen mu yake suke sai ya koma yanzu wajen mushirikan sai ce musu ku kuna nan kun ba yahudawa amana suna nan suna so su ci amana don yanzu haka shirin suke su haka yakin su yi su koma don saboda suna tsoro ana gani da kyau ko sai mushirikan suka ce a yahuda yanzu haka za su yi muna sai abu su ce a amma dai kada a faɗi magana kai tsaye bari mu yi bincike sai ya tura dama ran da suka yi maganan ran juma'a ne sai ya tura dan aike sai ce a je wajen yahuda a ce musu gobe asabar za mu tsallaka ramun nan mu shiga a cikin madina dan aiken na zuwa sai yahuda suka ce a'a mu a al'ada mu ba ma yaƙi rana asabar ba su ce ba za su yaƙi ba sun ce ba sa yaƙi kuma haka ne ba su yaƙi ran asabar dan aiken na zuwa yake sai a kenan abin da ake hudi gaskiya ne to daga nan sai aka fara samun me aka fara samun matsala ana gane da kyau ko kun ga irin wannan mina hicci yana da amfani ko eh nan muna hucci yana da amfani wannan ba a ce mishi ma muna hucci dama ana ce alharbu khid'a shi yaki dan yaudara ne wa sallallahu alaihim rihan shadidatan suna cikin wannan kuma jayayyar sai Allah ya turo musu da iska mai tsanani wa junudan lam yarauha ana gane da kyau ko da kuma wasu rundunoni wanda ba sa ganin su da mala'iku qala'at autadahum wanda wannan iskan mai tsanani da Allah ya turo musu yayi ta kwashe me yake da suna runhunan da suka yi kun san sun yi runhuna na kaimomi na zaman dako iskan nan da ya zo ruhunan da suka yi na zama duk iska ya kwashe su ana gani da kyau ko autad jam'i ne na watat shine turki ai in za a yi runwa sai an yi me sai an yi turki wanda za a dame me ya giyar wa kafa'at qudurahum kuma wannan iskan duk in sun aza tukunya sai iska ita kwashe tukunya kenan babu wurin kwana kun babu abinci ana rufin da an aza tukunya iska zai bi zai zo ya kwashe bubuwa ta zo ta kwashe abinci wasafat alaihim turab kuma iskan yayi ta zuba musu kura kowa idanun shi cika da kura waramatuhum bil hasa kuma iskan yayi ta kwaso duwatsu yana jiho su da su in duwatsu ai ana ta jiho su da su a cikin a cikin a cikin abin gari iska iska dai na bala'i faharabu min lailatihim a wannan daren gaba ɗayan su duk suka tsere suka tarwatse ana gane da kyau ko as'ila tambayoyi mata hadathat ghazwatul khandaq yaushe ne yakin khandaq ya abu limadha sumiyat bil ahzab dan me yasa ake ce masa yakin ahzab kam adadul mutahazzibina nawa ne adadin jama'ar da suka zo ma'ana gungu gungun da suka zo kenan gungun yahudawa da gungun da gungun kahurai a adadinsu he kenan adadinsu na mutanen da suka zo adadinsu dubu nawa dubu goma ma da amilan nabi sallam liman'i mai manzon Allah ya dan hana su dan tare su yaƙi da rami da aka yi ko kam yawman istamarra al-hisar kwana nawa suka suna dakon su goma sha biyar ko ma za hadatha lahum ba'da zalika miya abku a gare su bayan wannan shi ne iska saɓani da kuma iska da Allah ya mi da Allah ya turo musu wannan shi ne kenan a takaice darasin da za mu ɗauka a wannan gabar shi ne zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana mazuru ana shaho sai ya mi sai ya koka kuma rana in ta fito tafin hannu baya mi baya kare ta wannan shi ne kenan ma'ana dai da Allah ya yi alkawali sai ya yada addininsa هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Allah ya alkawari sai ya yada addininsa ko da mushrikai kahurai sun ki a nan za mu dakata kenan inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana ai lokaci yayi ko akwai wata takarda na assalamu alaikum malam ni ne na samu wata bazawara shin zan iya tafiya hira domin in ga in tayi mini saboda ƙara aure to kaji na ma na san sai dai ƙari ma in ba shi ba harko kana kwaso mukan ka bazawara ana gani da kyau ko to masha Allah kinan nan aure ne yake so ya ƙara kuma ya ga wata bazawara shin yace zai iya tahiya hira domin ya ga in tayi masa ana gane da kyau ko to wannan shi ake cema al-khitba to kamin khitba kamin neman aure akwai abin da musulunci ya halatta shine an-nazar ila al-maktuba shine kallo zuwa ga wanda zaka bi wanda zaka aura to amma kallo zuwa ga wanda zaka aura musulunci ya halatta maka ta hanyoyi guda biyu imma ka riƙa yi da ɓoye and direct ba a sani ba kana bincikenka kana tsallabewa in ta zo sayan kayan miya wurin mai shago kana zaune daga can kana tsallake lekenka ana ganin da jago wannan ya halatta shine kallo and direct ba ta sani ba kana bincike kana kalle-kalle wannan ya halatta hanya ta farko kenan hanya ta biyu shine direct shine kaje wajen iyayen ina neman izinin a bani dama zan ga wance don in ga in za mu sasanta da ita in aure ta wannan su ne hanyoyin da musulunci ya ne ya halatta duk wata hanya wadda ba wannan ba to gaskiya kai ka hudda ma kanka ita na wani ka ganta sama hanya ka tare ta ku yi hira ana gani da kyau ko kuma ba tare da sanin muharramanta ba ka yi magana da ita duka wannan bai dace ba magana ta hoto hili ko bata hito hili ba kenan dai a takaice balil insanu ala nafsihi basira kaga abin da yake dacewa in ma ka rika yi da nesa ana ganda kyau ko nesa da nesa kallon kura ana ganda kyau ko kuma ka je ka ka nemi iyayenta ko muharramanta ka gaya musu da kana so ka yi magana da ita to akwai malaman da suke bambanta tsakanin bazawara da budurwa ana gane da ku akwai malaman da suke ganin idan bazawara ce ana gane da ku wadda ta taba aure to ita wannan ya halatta ka iya magana da ita ku sasanta kahin mi kahin a kai ga mi kahin a kai ga uwayen akwai malaman da suke ganin haka in ba zawara ce kana iya kai magana da ita magana wadda take ta mutunci ku sasanta kahin mi kahin a kai magana ta gemi da gemi ana gaya da kyau ko wallahu ta'ala a'lam wannan shine kenan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله bari in huda takardar ka a zo madan ta buɗe littafi ta gani ta ce to ce akwai matsala kenan